Masu saurari, Assalamu alaikum. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashek Maulana Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallaci na Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa Yusuf Kano nake cewa mu yi saurari lafiya. A karamukallahu bismillah. wai duk wanda ya tara Allah mai ya yi kawai ya tara wani da Allah wa fasalna hakika ya fashe ga ranar mata waliyar mai nisa alil hajji na wani ya ce Allah ya za a wani rana mai girma za a ce dukkan aikin nan malam alaihi lalahu alaihi lalahu kada ce alaika laifi a kan kalabuna na gare ka sai dai kogon da saraka ko ya kamata ko tafiya a cikin gyara wanda su kuka. Jibril ya ce ma da sama ya yi koyin da ya zama wannan adam ne ya yi ka da mutum ne ya koyi da zama ɗan adam zai yi yana da kayan wanda su kuka ba su mu lalata ne ya yi koyi da zama ɗan adam zai yi haka yin ya mutane da shawarwa. ya yi kawai ke zama na alamai ya halittu na ranar musulmi ko ya kai zama na lafiya waɗanda abubuwa ne masu girma shi ne Allah zuwa aiki zan sauku dan da ka aiki a alkhairi ya zama laka na alaika kare da wani duniya
ولو ليلة فقام لله دعوه الله وقال لا تتمنى ذلك الكفر والكفر وأبدا لهم ويقول لهم ويأمرهم فليذوقوا العذاب بالأمر ويأمرهم فليجدون من الله ومن لم تتقوا ليكفروا بالله فقد توكلوا على الدنيا
إما يدعون يأمر المشركون من دونه أي فأحمد المشركين في الموتى وما من دونه فعلم أيضا أجري ومن تعيب وصف في وقع إلا إناسا سيدي أسلام ومكة مؤنثة وجدت بالجهاد المنمرة ومسجد لاجة وزاع مناسا ما يكون الله الموتى وجد ما يزيد موتى إلا شيطان زيد الشيطان مريض الخارج بإبدال ذلك ولديه لازم لم يجد له غيره في الدين ألا يجعله الله ألا يلعنه أم أنه يعني تزداد أمامته إذا وقال ثبت ألا يجيب شيئا يقولك ولا قال يجيب لأتخذن min ibadika tasbihan mahmuda Allah tun da ka kore ni da ya mana wallahi sai da ta yi rabona daga bayan ka makullu abiyati a tsawon nan kira su ila ta ake zuwa nisa babban abu da ke zai kira ka cikin shirka shirka sai ya kasa cikin uku akwai shirkun jaridun akwai shirkun kabiru akwai shirkun akbar shirka babba shi ne hoton goma na inda ne ya sami da wannan wurin ya zama da ke sauran mamur da za ta yi amana shirkun abin kun zai same ka a nan mun zai dawo ya na kada ya ya zama wani yin ka ko ka je na yana haɓa a mutura zanen kira ta na ma mu kuɗi ne kai ka ce na yi mama da Allah ce a kai don abu na amfana ne ka ga ta wuta an shirkun amma wanda ya goya shi ne ganin wani Allah yana da tasiri lokacin da yake wannan in bai same ka a wannan ba zai same ka a wannan shi ne ce ma Allah na ajiyarsa da na kai imani ga da cikin makulula sannan ya ji kawai da cewa wani shi wa ala hukunan nawar wallahi dan fadda an lafi gaba da gaskiya da ruwan wanda da wani wani wani shi ne tushen da zai kai wani kowa shirin wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba wani rana da za a cikin imanin sai ka ci zuciyar sa na mutu masu karo irin na kayan duka aiki ke nan wala umarni an na wanzar sa wani buri alƙaƙe kulomi ko na baya zan jefa a cikin rayuwa a cikin zuciyar su tsawon rayuwa babu wanda ya san ran tsawon ran da Allah ya ba Allah ne kadai ya sani amma da yana zai ce ka nuna maka ai na kai shekara kaza zai je kaza zai je shekara kaza zai je kowa da tabo zai na ganin ya kai shekara kaza kana cikin da ya ce kowa zai ke da abin da na kuma na je ba mu cewa Allah ba sa ba ta ci kiyama wa kai za ba ni ta duk waɗannan yake nan abin da zai yi wani adam ne nan zai samu lawarawa sannan wani akwai nan ko zai je da horon su ba ne ba su kun adadin al'am za su da yanke kunnuwan dabbobi dole na yaƙi na wa karɓa da zalika ya rage wata yanar da bin muhari bayan wasu dabbobi ne suke kamewa su ce na gunki ne ba a yi dawa ba a hawa sai a yi su kwanan ne duk ne na na na morin rana wala wanda kokare ya bayyana na Allah sai na morin su din ga jirki da ya ce Allah ni na ko addinin sa bilkuri da kafirci wa ijidani ma haram da halata bin ya haramta wa ta'alimu na haramta ma Allah bin ya haramta ومن يتقي الشفاعة من كل abin da shi ne ya tsara damu to kar ku yadda ku riƙe duk wanda ya riƙe shi ne ya tsara wani ya tsara Allahu yana da mutum tauhidi ko yana da zuwa dole la ya ba Allah wa qala qasira hakika ya ya nasara wa qala da nasara ku ne mai ne ba sai saboda mu Allah إلى الله يدعو المحمد المحمد أن يحل ومعافى.
نعم. ويدعوه ويمنون ويدعوه شأن المسلم رويا أولئك معهم أهل المتلازمون ولا مهوشا
وعلى الله حقا ونسبق الى الله Allah subhanahu wa ta'ala ya gama da cewa ya yi dogon yana masu alkawarin dole al'umma da tsawon rayuwa.
Kowa da gani yana ganin da jiri a duniya. Walbandejin yana masu burin rai al'aba da samun buri. Kowa da gani na karfi zuciyar sa yana burin sa rai na burin sa. Yana burin da zai ya samu. Sai duniya duniya. وعلى ما ما تجد وما تنوب التي يبراهيم الشفاعة شيئا من مثل القول القول لذلك والجنة إلا مهما فيه فلنعود أولئك أولى الجنة معصوم قول الزوال لشريك القيامة التي ولا تمثل فيكم وما التي ولا تأتي فيها وما تنوب أولئك أولى الجنة مأواهم مقوم جهنم ولا يجدون بأسهم حديثا وللموت ولا كما والذين آمنوا وذكروا أن الأشياء على وعملوا الصالحات فيعيش إلى الغيب فنقتلهم فنقتلها وشككت جنات ولدي تجري من تحتها الأنهار والمقربة في بلاد التي خالدين فيها أبدا فقد نوم رأى الجنة جنة ما أبدا وعلى الله حقا القول لنا تكفيا وعلم الله ذلك يا رب القول لنا وعلم الكون وحقه لا تثبت اجهادا تمتر ومن اي لا احد اصدق من الله دينا ما مقصد اليه بكثير من الدين على انها لا شقائدين ابدا لا تبدا ليس من امانيكم لازم رجل فلا يملك اهل الاسلام ولا من ظالم من جهل
أولئك يدخلون الجنة ولا ينزلون نكيرا ولا تجدهم بما تتلوى وله الليل وهو مؤمن وتبع ولا يمهلك وتتفتح ولا يمهلك
ليس الامر وان الايه لا تقل مسلمي اهل الكتاب سنة من دون فعل وبدأ كنا سيرا مولي كعبا من الله مولي مولي وكما اهل الكتاب كنا تقول اهل الكتاب هو إلى من دون فعل ليس الامر مجنون بحمانيكم الامر المعلوم ان لا تعلم وتقول انكم قوموا بالعباده ولا أمانيكم وعدوكم وجماعة الكتاب من أمل الثاني أيدي نقري أهل كتاب لا يسوس إلى أيدي نقري مؤمن بك سوى مؤمن إلى أيدي نقري liman ya amintuwa duk wanda ya aikata mummuna yin da biki za a saka mashi in ma fi la'akari ko a lahira a wajen duniya ko a duniya da shi bala'i da bala'i kama wanda ya hanyar da ba kamar da ya zo a cikin hadisi wani aya da ya sauka da yana wanda ya ce bi a bi an shi wa mu ya so suna banzan da mahaifi na mu da uwan idan duk abin da ɗan adam ne za a saka masa ai muka da ake komi dai ya saka muku da mazala ta da biyu ne a duk bala'i ne ga mahammuni ko da zazzabi ya yi da dare ko ɗan sai ciwo ko ya rasa dukiya ko ko kaya ya ke za a kare shi da zuwa har ya gaba da Allah mai da babban zunubi ba in ba mumini ba ne ba wanda amma kai mumini shi na kullum ba ka rabuwa da bala'i ciwon kai ne rangon da ciwo talauci ne damuwa ne da sauransu da ke mai da dama da sassa mumini ya samu kasa ciwo da bala'i ɗayan biyu ko karkarar zunubi ko da da amma yadda Allah ya ce mun yi amma ko a yi da duk wanda ya ka mummuna za a saka hanya to da Allah ya yi dawa a ce da awon da yi kan lokaci ba da to tabiya ne ba har wani kai ne na da da wata ba za a yi ba shi ne ce da amma da yake ba sai mu ce mun da Allah da Allah sai da mun da mu hana yace kanka da mai shi mu ne ya ga ya mu haka za a yi zaman shi haka za a yi zaman shi hali ko ba da ya bai da karfin da zai bai da sai na wani wata rana da an ci wannan aya ce da zai ba sai na wani da zai a nan yin mani da ana yin ma'ana shi da wannan samun na shi wata wani mata da ya sun dawo ya ce ina daga ina zuwa ina suka ce min barci kuri ila barci na ce قال إذا منذرة فيما لا أجب الأسنان قلت كشكوة الظلول الكمومي تبالي ودي جرما آية في القرآن ومن آية لي جرما ومن آية لي القرآن يدي يدبرته ومن آية لي القرآن يدي جوتتوا ومن آية لي جساء قولا في القرآن آية لي جرما القرآن آية القرآن ayar da ya adal da cikin alƙur'ani mun ya mun sun gara zarkan hanyar yau mun ya mun sun gara zarkan hanyar yau ayar da ya ce wa duwa cikin alƙur'ani inna ma ya mun da azin wani misali wa isha ya turbe wa jari ba ta mun da turbe ayar da ya ce sa kowane mutum ya kauna jarama Allah inna ma ayar da sun gara zarkan sai ta kwasa da shi ba ya ba mu su ne mu ajira ne ayar da ya ce a tsantsuwa cikin alƙur'ani duka wannan ayar من يعمل سوءا يجزى سيدنا عمر يجزى أكون شوف أقول لهم أرض المسعود لا المسعود ألا يكرم أقول لهم من السبيع وأشياء اللي وانا تعرفوا يا عمر ربنا هاي المؤمنين كل ذيك قام دعوة ولا كلام ولا ألا الأنبياء وشأن بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنما هو الموالد ولا يتمنى درجة ولا نفس Allah wani yake za ka tura ma bala'i lokacin tana shi wani in ba bala'i ba zai zikiri ba amma idan bala'i ya samu zai yi zikiri zai gafa ba abubuwa ce wani zafi zai ce wani ba ya rasa kuɗi zai ce amma ya da ni ko zai ce ko ya rasa mu ko ya rasa wanda duk ba a ba wani ولا ولا يجد ويسام يلوم من دون الله ولا ولي يعمله الذي قال شيء ولا الذي يقول به يقول يقول يا جمال الملك ومن يعمل شيئا ومن يكتمله من الصالحات جاء وعليه من ذكر لابنه او الصابون فلا وهو مؤمن لنا مؤمن واولئك هم الجنه يدخلون ويدخلون الا تكذب سوى الجنه ولا يلزمون ما على جنه سميرا قولا وقربا نبيهم ومن أعظم دينا مما أصله أي باب كله بجهته بيد وجهه قولا إن قال وأصلت عمله جزاك شهادة لله تعالى وهو مؤمن بكم إلى كأي تعالى واتبع لله إبراهيم إلى دين أدب إبراهيم المعارضة والإدانة لملة الإسلام بعدين المسلمين حليما ما إلى أهل الأديان كلها وحدك كما تبقى حليم إلى دين القيم دعاء الدين والذي تدته واتخذ الله إبراهيم خليلا ألا يا النبي إبراهيم ولا تنسى نبيا كلو تنسي خالص المحبة منه تركتين كل له بريد نعم وإذا ما كنت نواتي القوات وقال الله لنبيهم موسى يسألونك عن النساء قل الله يوصيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يتعب النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترجون أن تنكحوهن والمسرف أكثر من الولدان وأن تقوموا لإيتام النبي الحكم وما تفعلوا من شيء فإن الله كان به عليما ولله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sama da abin da yake kasa dukkanin Allah ne. Falkan mulkan wa falkan wani da mallakan sa ne halittan sa ne bayan sa. Wa kana Allah Allah ya kasance muhinan mai kewaye wa ilman sani da kulli shay dukkan ko. Wa qudratan da iko ai Allah Allah ne bai wuce ba wanda sifar bin zai ga musulman duwara. Wai ta kura da yana neman wata wanda bai ne ya rasuwa. Bisa ya tun shahin mata, wani ranar ne da gadon, wani na kudin fi kun fi nina, ka ce masu ba kai za ka ba da mutum ba Allah zai ba da kan. Wa ma yi na da abin da ake karantawa ne ko a kan kudin gida da ake nisanin ma'ani. الآية الميراث الآية القادمة ويكتبوا على الأباق متواعية في يتامى الجمعة أئمة النساء ماتا اللاتي لا تنفعهن ما كتب لهم وإنما خاف منها فينتهن من الميراث الأجلاد وتركه نقول عقدين أيها الأولياء لهم كليات أن تنكحوا كل بعضهم لجماعة الدين تزوج كلمتهم وتعالجوهن ويجيب أن يدرك مجلس أولاد من أولاد كما أن تنفع أيدي ميراثين أجنبان أي يجبهم ألا يأباه وسواء ألا يفعلوه وحكى ذلك رجعنا نعم ودائما من تعمل تتعمل فيها وفي وليا سبحانه مع أولادك لا تملك بجوزها sai jan mata rai haka ne saboda idan suka bari duk zanen su mutum ya wuce ko kuma wani ya zo kawai ba so su yi ce ba zai yi aure ba zai yi su zuciya Allah ya ce kuma Allah yana ba ku mutawa kar ku yi haka in za ka wani mace ta aure da zuwa wajen matsalamina Allah yana ba ku fatawa a cikin rauna na alibarin da ke duniya ne kana da yara da dan farko anan da yara ba a ba su gado Allah ya ce yanzu an turuhum ba su hukumu ba su wa ya amurkum Allah ya amurkum an tabu wa kare ya kama ga marayun bin isli da adadi in mira da in gado wal mali in sun kai aure kuma ku karbi sadaki ku kiriya musu ba ku kiriya musu ka su aure وما تفعلوا من خير فمنهم فيدركنا على خير يعلم الله ما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ألا
وأنزل عنهم خلقا لما جاء بسنة لولا معهم فلا جناح عليهما أن يشفعا بينهما شبها ويسن قوم وهم يتناقض الكفر وإن كنتم فشقوا فإنما كان جوادا مدون كبيرا ولا تستطيعوا أن تأتوا بين النساء فلا أردتم فلا تموتوا إلا الذي تذكرها أم أنها وأن تجدوا وتتقوا فإنما لا يذكرها إلا
فلا يجعله قلبي ولئن امرأة خافت من بعدها نزولا إذا مشي تجد ورود جميلها تمشي تلترف عن طول جبلها بسبب ملائكتها أو إبليسها يبرق رجالك وتخفي دين ربها الذي يبات به والنكتة بقولها تقول إن وهم من أيديهم أذى وجبا إلى أجمل الجاه إن sai matan na da kai aure ranar ko ko in ya zo in ya gaza sai aure sunna in ya gaza kuma sai a ga dariya abubuwa ne kawai da marasa dariya ba a cikin jirgi ranar ɗakin da bai shigowa da wuri ko kuma dai gayen ne sun yi alamar ne ta kwarewa da kau da kai game da su فلا جناح الله عليه عليهما كثيرا من أن يصفى عن بيوتهم في إرقام شاهد الأكل الإسلام الإكراه أن يصلح وجاء عندنا بينهما كان صلحا لكتب أجر ربنا والنفقة للسير وإلى لما تكون إلى أخوان اليوم wannan kuma wanda ta fara yi wani nan ya yawa sai a wani wata kullum ila ina wajen wannan wannan an dade an samu ya fi da kallon ita kuma in ta fi da wuri za ta da wahala ga ƴaƴa ba inda za ta to Allah ya ce ki suru da an a ce wajen gaban kwana da cewa da bar wani abu da rage masa wani abu dan ne ba a ci gaba da zama da ita in zai ji da haka to shi ke nan wajibi akan miji ki samu lafiyan da kawai da wuri ita wannan ya faru a zamanin wannan Allah Allah yana da malar da sunan da saukar ita saukar sunan ne su zama ta kwana biyu a cikin mata wannan Allah ba ni ce faru na ba da sallar sunan ne su yi suke na kai ma ya taɓa kakan da wani lokaci da da wani sai a ta mani wannan Allah sallar sunan ya zo zai wuce da su yi ala saukar na ni saukar sunan maganar kurciya tsakanina da mutum ta wuce wata amma na dawa ga da Allah ta kasance ka banda tare da matanka ranar da jannar jini na cikin matanka kwana na yin na ba a yi in zo da lafiya ga karo na ke nan kwana ni dai ina jiran ka kuna na matanka dan na mutu dai za a dace a matanka ma ba a ce ba an ji an yi ya karɓa sosai zama aisha yana kwana biyu a ɗakin da da kwanan da da kwanan sauransu sauran matan kuma sai da mafi kwana ita ne tana nan a matan mata an ya dace in haka ya faru a gidanka to kai duk mutum a gare shi ne ne gidan suna ke samu za a yi gudu da suke da shi ba da ya yi amma kai ba irin nan ne mai shi a nan da ake a wani ke da mata ta kai yanzu za ka karo na hudu da dole ne ka yi ba ya da ni ya ne ba ce ki ba ma da tsara da zai ka wani da ko zai ka ko ma da ke ce kai ne ka balle cikin ma da ka ya ko na ba amma kwana na na ba shi ko sai ka nuna cewa mace tana iya ba ta kwata kwana haƙi ne mai jira ka ma da zai abin da ya abin ba da aiki na ba ka kwana na an zo ka samu kai da yau ba amma da zai Maƙala sallallahu ya bata an ta zama wani cikin matan su sai ya dace a cikin amma in zai da cewa a bani kaza ni a rage kaza a bani kaza to dole sai kuma ka shiga hanyar ta tun ba za ka shiga wata rawar shi annabi ce wa sun mukayyar ne suru ya yi mina tsokar daga rabuwa wanda shuɗi da kasa ne ma ka ce ba za ka kwatare ita ba wanda ya gane da kawai sai Allah ya ci gaba da cewa bayanin abin da aka halittu masu a kai shi wa kuma wasu an gudu shakku ta rayuka da kake gani an samu tsoron sai ta tarbu a yi cikin alani wata Allah ma ba ya rasu kamar ruwa ya tare da mutum la ta yi mu ba ta babuwa mu da wani abin da Allah ya ce haka wal ma'ana an da mar'ata mace ne in an zauna tsoron mutane ko la ta kawo zai kula da kuma wani yanki sai da su ya da ramar da nuna nuna zuwa da ya daga nuna da su ya ya kama da kasa a sai a kuma ana son a zauna na biyu ya kare na biyu kuma za ya kare bai kusa ya su mawaye baiwa na dai ya kai da mai masu yi na hamba kai da in kai ya karɓa ruwa wani wani yana da wuya ya zo shi ga mani to da ka dukkan su kowa ya san ko ni da san ko shi ne wani wayan dobiru idan kuka kyautata a rikin wata mizani zamantakewa da mata watattako kuka kiyaye an zaura zane ta rikin a kan su wani zama a kayan rewa ta wani makera allah masa dai bari ta kuke aikatawa ne رجال إذا تعمل فيه فلا تستعينوا أن تعدلوا بين النساء والأمراء يا لا يمن هذا التي لا تملك من الذي وأخذه وخذيله الحياة المعنى المهر قد يسلم كلية ونبذيهما إذا كان ما لم يمكن أن تلقي به وليهما وقال ربكم التي لا تملك ولو أردتم توقنا لبعي الأمانة ni wanda ya tawa ko mun kirke da ko mun ba da a tsara biyu sai dai da na bada maka a ko uku sai ka ta mata ya ji wannan ba za ku iya amma dai wala ta biyu kar ku farkata ga kai kullum mai dukkan karkata ila lalli kuli mona zuwa wacce kuke so da kasu da ne rabon kwana wannan sai dai yawa daga ruwa kuma ita wannan al'umma na hawa da gabata كانوا على ذلك هم والشر والآيات الذين لا يعرفون الكتاب ولا ما ولا أجوال ما منهما وإن تسلكوا لهم الشجاعة لآلت أسيرهم وتتقوا يا جور ذلك وإنما كان نبورا ألا نجاورا لما قبلهم من تكون من الميت فإنه كلام عنهم كتاب الله صلى الله عليه وسلم yana da mata goma sha ɗaya amma wanda ya yi zuwa cikin aisha yan da yana ba yana adalci a wajen kwana idan ya zo ya kore kan zan raba abubuwa ya ba ma dan ya raba ya raba sai ce Allah wannan rabo na kenan wanda zai iya amma kar ka jarumce ne kar ka karbe ne sai abin da ba zai iya ba kai kake ba zai iya ba kala ta sauran baya baya rashin adalci a wajen rashin wajen kwana ba ya da ake nashi ɗaya su ne ya wannan ya wannan ya wannan wata rana tafai su ga gani aka kaji farin cikin murman Allah ran da yake nashi nashi kullum sai mutane suna so su aika ma annabi da wani hadiya sai su dinga jimla ya ce zai zai nashi a nashi ya yi farin ciki da wannan kyautar ya ne ka aika a wannan ranar matan suka jawo shi suka jawo shi suka zo da cin wani Allah ya rasu da wani yana wani yana wani yana wani yana ba a kawo mafi kyauta sai ranar da kake dakin Aisha ba dakin mu ba za a zara da wani ce mutu mu ba sai suka samu bari yana saboda ta da yaki da bari yau nan ba wai gaya masa ba kuma ba guda da wannan abu ba mata duk da kuma ta kawai da ya dace tsakanin mu komai za a dawo da shi da ranar kwanan da mu wala da wala ba zo ta gaya magana da da zama sai ce ba shi ba shi ya ta bai kamata ki ne ki sai ya kamata ki ko abin da ke so duk da ne da zama a yi sai wallahi ina son ina son sai su ma da suna jira da dawo su ji abin da za ta tana zuwa da shi sun koyar da kai ta wuce da wani Fatima ya zama da cikin al'amarin sai a wata daga cikin mata maza ana tsaro gaban Aisha da Annabi ana ce mata Zainabu bin Jashi da zo da ce kuɗi ne wannan hukumar mata ne ga Annabi ba ga Aisha kuɗi ne wannan kullum ba za a samu wani ba sai Annabi na da mai sai da faɗa tana faɗa tana faɗa sai Aisha tana kallon wannan Allah ne da koyi shi kuma da da ita kuma da ban jira ta gare ta da ta gare ya mun yawo ta ya ta da ta ji ce ma ta ba ce ma ta ba ta ya ta ji da ni ke nan da ke ya abu maka ne ba ta da ni to wannan duka ai maka ne ka san ko kai waye ko kai waye ma da iya da Allah ya yi ba so da mun kai ba so da mun kai da aure ne da halaye Allah ya rabe mu da dukkan da ta yi da ba su ya aure da kuma ba ya aure to Allah ya ga mu cewa ka ga an ba mu nasu kuma an ba mu nasu ba za mu iya halaye ne ba mun san amma da shi dukkan da ke da ruwa kan mu Allah Allah ya yi yana aure da ni wani ya taba ba Allah ya tsoro ni وإليه فلما أتوا الناس كنا من وقال الله وجعلنا أئمة وإنهما ذكرى سواء بينكم ولقد أرسلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولم يحكموا أن تتبعوا لله ما في السماوات والارض والارض وقال الله وليا حسنا وإنه ما في السماوات والارض والارض وقد الله الأولى
وإن يتمارنا إذا ويسكي في ورسوله لنا هو لا تفكر الإنسان ولا يبدي كما لكن الظهر وأي زوجان بالثناء تعذيب الله كل الذي ولتكون عن ذلك جبل أبو من ساعته لقبل لا تبعين له فقال زوجا غيره لأبو كان بالذي ويسع ويسوق ويأرسل غير عظيم إذا لك أول منزل ونأتي لألا يمكن من الدين ولكن يدعوهم ألا يبقى من الدين يكون يبقى بعد النجوم ما أجل ولا أجل الهوش ألا يبقى من الدين ولا يبقى ولا يبقى بهذا الموت وقال الله ألا يبقى في واسع ليروى من الذي قال الإنسان فليأتيهم ولا حكيما ولي فيما دبره من الدنيا بما ولله ما في السماوات أول شيء سمينا على إمام الأجل أبن في مدى فقد وصينا الذين أوتوا الكتاب حقيقة من يوصيه موعدا بالخطوات لله بما على الكتب من قبلكم وقبلكم من أي يهود والنصارى وإياكم تقول يا أهل القرآن وإن اتقوا الله تجبر عملا فاقوا إثابه تجبر عقوبة لأجل حقوقكم به وقلنا لهم مكتبت ولم نكن سؤال كتاب نقول إن تكفروا بما أوتيت به من قبة أو الأمر والمسكين فإن لله ما في السماوات وإن يجيكم بين ألا أن يوافق أن يعمل فتاقلتم ومن مماليه الإسلام لك لا يضره كفر كافر يثبتنا وكان الله وليا أن مولى دين أهله فولي حديث وعبادة عبادة حميدا محمودا إذا سير عليه سير عليه كرم الله وجهه lokacin da ta tsanta shi a kai wanda ya kace shi ko ne Abdullahi bin Zubair akan ce an jan gurbawa bin Jalal da Allah ya san mutum Allah ya mutu ne za mu faɗa. Ali yau da ya mutu Ali ya kuma suka ɗauke shi zuwa ɗakin da ya ce yau shi ne ƙarshen kwanan na a duniya farko zuwa da lafiya. Ina maka wasiki da tsoron Allah a sarari da mutum. Ina maka wasiki da kalmar gaskiya a cikin lokacin da muke yarda ya wuce. Ina maka wasiki da adalci a wasu gaba da abokin. ina maka wasiki da daidaituwa a cikin wadatuwa da sarari ina maka wasiki ko ya aiki cikin nisani da kaza bayan na da ya ya ina gaya ma ƴaƴan yace duk sharrin da ƙarshen sharrin aljanna zai ba ta ba sharri aka maka amma ƙarshen shi aljanna ba ta ba ba aka yi shi ba ya san ba ta ba to shiga aljanna ba ba aljanna yace to kana kai ne da kanta da wanda ba a yi ba ya ci gaba da cewa ya ya kana duk wanda yake zama a wajen malamai zai samu da wanda yake zama a majalisar kankan da su sai ya kankanta wanda ya haɗa madaukuwan jirgin ya sai ya faɗa ne sai ya faɗa jirgin ya ce to wannan abin da yake sani kenan shi ne to kana ba ku kuwa sai ka ne. Wani نظرهم وإياهم واتقوا الله وقلنا لهم إن تكونوا يوافقكم إلى لله ما في السماوات أقول لك إن سمينا أنا لك وما في هذه الأدلة إن أتى خلقا وملكا وعديدا أليس آدم لك دوكا لا يدركم كفرهم وقال الله أن لا تستنجي جنيا وولاتي عن خلقه قبل ملك الله حميدا فمن غور قال محمود الحسن كان على كبره نسمع كبره ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الارض وقد الله والهدى ثم شاهد يقبل على الناس ويأتي بالآخرين وكان الله على ذلك كبيرا لو كان يجب أن فإن الله يقال في الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ولله ما في السماوات abin da yake cikin sammai duka na Allah ne wa masu alai da abin da yake cikin kasa kama na wasu ya maimaita ta akidan don karfafawa da ta kare don tabbatar da abin da zai nuna su kafa وقضى يا يكون الله لأن مكينا شديدا يا ليلى لأن ما فيهما من الإثم قبل الأسد منافق Allah nan ba in ya sha ayin da ku da rubuna in ya ga da mai mutum da sai ta kin da ku gaba daya wa ya ji na halina ya zo da wadan kuma da na kuma sayan wa kana wawo Allah ya kasance ga gida mai yi ku ala da yin da nan man kare yi ku tawaban duniya duk wanda yake yin aikin ladan duniya da aikin sa فإن الله باب الدنيا لا الدنيا بايع ولم أنا الآية لما على وضوء البيت لا من غير لما يجلب عنهما فقط قال لي لا دل لا يرى في كان من قوم لا دنيا وفي كان وان كيف الدنيا لا بين كما لك دولار قال إذا قد يرى لكيف أن كما لك عاملا وأنت أمدا da duniya da ta ala ya rabu wani Allah ne da bai kiro da kuma Allah ne da ka Allah ba ne duniya Allah ba ne duniya ba za ka kai kana yi wa wanda ya kasance aka mara wani a Allah ta lamar Allah me yasa ba za ka yi duniya da kuka kama ka dai duniya da kuka bi da lafi da tsarkakewa da wuri ai su kana makamu da inda abin neman da lafi da ba a samun shi da gurin Allah قال الله عن الحديثين جميعا فيه وسيله يا ايها الذين امنوا اتقوا اوامر بالقسط ولا يؤمنون ولا ينفقوا اوامر بالقرآن ثم يدعون مغفرا فلا حول سواه أيمنوا ولا تقبلوا ويسروا قبول فإنما تأمر وتقبل كثيرا
يا أيها الذين آمنوا يقول المبارك يا أن أكونوا أولين ولهم ما تسيوا في الجسد آدم قال الناس في الآدم إنما يأمركم بالأمن والإنسان شهداء كنا مقصودين للحج لجسيا لله العالم ولو قالت الشعائر كل شيء جازم على أنفسكم متأثرا فاشهدوا عليها لمقالة قليلة لأن تفرغوا من حج إنه يا كام لا تجد الروح للجزية وبريد السلام لتثبت الجزية كما قلت أول والدين فوق ما يبان كريم ما يبين ما يبيع للي تقيا كمال الشيء في الجزية والأقربين لهم منها إن يقول المجبور عليه جديا لو أن لا مال الشيء أكل مولى دينه أو بديل قوته والله أن أولادي به إيمانا واللغة الثلاثة أيضا هو الأكيد إنه عباد والذي لا تنعمنا الذي الذي الذي ولدنا واللغة الثلاثة وأن ذات مثل عبيد ماذا لو جيد بريد مكانك وأن لا يبيد منه إذا تمام المواعظ لا تشتكي وسائلنا saboda haka bala ta ce da wani mawa idan shaida ya samu bautar ku ya ce kun zuwa zuciya fi shahada ku a ce shaidan ku bi an sama kun ganiya ku toma wanda shi ne suna ku dangantansa za ku samu ku ji gaskiya ne gaskiya a wajen a wata kira ko ku toma kiri a amatan don tausayi da mugare Allah ta ce dokar ya kar wannan abu ya sa ku yi adalci da zai yi ku karkace alhaji game da gaskiya وإنه قرب الشهادة إنه بدون شيء وبجهالة بحسب الواو الأولى وإن تلوم تحريما أو طول الوقوف قد تولى شيئا الأداء ما يكفيه إقبالا لا شيء عليه فإن الله ألا كثيرا مسلمين بما تعملون تعملون فيما تتعيك رجال مسلمون تعملون
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزلنا على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا ينافق فقد نبرنا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إذا كفروا لا يكفر الله يجب لهم كلان يعطيهم سبيلا
فلد يا أيها الذين آمنوا إذا وزن كما للرجال أن آمنوا وعلى قدوما في الإيمان فيما يكون يجعلون شاركا يتدعى ورسوله قدوما في الإيمان لمن ظن والكتاب قدوما في المالك الرجال إذا أن الذي نزل على رسوله وأنا أتشكو كنت من ظن محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن سنة مباركة فيها الكتاب الذي أنزل من قبل لذلك أنت توكلت على يسوع مولى هذا لا تعودي كتاب أن أسلم عليه الكتب للتقي لا يعمل الدين للمنافق في زوج الجواب كتب في ورقه وذكرى بالبناء للفائد ما نزل به ومن يكفر عدوا لإجابة إلى الله وملائكته وملائكه الا وكتبه للشرم الا ورسله ومن تبعه واليوم الاخر جلالا كشف قد ضل حقيقه يا كنت جلالا متى مزيدا من الجنه اذا الذين امنوا فيه قول السؤال اختيار الله وهو اليهود كل يهود وانا فيكون النبي موسى عليه السلام ثم للاختيار ليسمع كما النبي موسى ثم قرر ذلك المقال الى ان لا يقبل ذنوب كذلك الى ثم بدا قلبي كل هذا هو تعمل هذا الشيء ايمان ذنب ذنوب تعمل ثم عملوا بعده ذنب القبائل التي تداوى الايمان ثم قرروا في مثال الذي لا يتداوى الجمال suna kama da kajinci musulunci kafirci wanda suka kafirce da isawa ثم زادوا كفرا فبعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ولم لم يكن الطاعه يدعوهم ان تبلغ ما كنت جند وما يعلم ولا يهدي المريض يده سبيلا طريقا من يعير عن رضوان الاسلام الحمد لله رب العالمين أكرم الله وسلم على الإسلام وإياه وسعيد درجة العبادة الناس idan ma ne ba idan da ka fi da laifi ka tabbatar da wani za ka nemi sabon tsarin kuma na da da ranar rani don lafiya za ka kalli mai ne kan rani a nan ba kada wannan wanda yana tafiya ne wai mutumin da yake noma rani wai ya halatta ya ta sadaka ya halatta kuma ya waje waje yau ma ya alfa ya waje ai da noma ne da noma da na kowanne a kowa da ta ce zai noma idan noma da ne da ne kana bai sai Allah ya tsaya maka ba sai ka yi ruwa ba aka ce ka tare ya ya fasa da wani ya ka kaza ko ma ba Allah ya tsaya amma idan noma rani dai ya ga kuma misali to ka tashi a shirin gaba da kai da wato rashin wannan tashi ne da goma wannan kuma ya kawo da goma zai ga lamba ne don goma ta kai ne da kai da mai gaba da zuwa a nan fara ne wannan kushiri wato kashi ne da goma wannan kuma kashi ne daga ashirin kada mu da wannan wani ina tambaya wani wani ne ya rasu da wani da na ne rasu kuma ya kwasu su bakwai maza tare da mahaifin shi shi mahaifin nasu ya bar mahaifin shi da mutum bakwai duka maza to wannan mahaifin nashi mahaifin shi babar nashi sai ya ce da ibada sai suka yi tattar addama a kan haka nufin to shi ne sai su wani Allah su wani mahaifin babar nan nasu yana da gada shi ko da wani saboda su ne yin su ko ba su ko daya. وكل والد رأيت الأرض بلدها وجدنا من جهة ولد ولا مرض أجل قربانا ونزلت القرآن ما يبين ما يبين أقل الذين أنزلوا ذلك. أقول الله ولو يبلع أمان ma'ayin wani ya zo a abokin ka sai ya samu sabani da matar shi a nuna da ne to shi kuma da iya rubutuwa sai ya ce ma abokin nan nashi shi ya gaji zama da wannan mata nashi to Allah yana rubuta ya rubuta mai shi ta da na saki yana da jikin matan nan nashi suka yi haka kuma abokan juna ne kuma sun auri matan nan duka kawai juna kuma sunan su daya to da aka yi haka ya rubuta mai ta da sun rubuta shi zai zo ya karba a duk da zai karba da yawa ya yi musa na ce wannan ba wa Allah mutum na ce ya rasu. To bayan da ya rasu aka yi samu kwana biyu sai aka shi a ko da kayayyakin da ya bari ana so za a rama. To sai ya kai cikin uban yayi shi sai ya shiga ɗaki sai ya ga wannan takarda na saki biyu ɗin sai ya ɗauko sai ya nuna ma mahaifiyarsu sai ya ce to ashe ma baba ya saki kishiyar ɗauke ga takardar ya ce ta. ya ce ana cikin wannan da kan jama'a ne sai suke yi sun mutu suna daga jama'a yana cikin shi wanda yana cewa ai ba shi da zaran mamu ga ta kan dana gari yana yin da cewa ya tafi so ya shigo ne shi a mutu sai sun mutu ana ta wannan da kan jama'a cewa ba wannan da kan sai ce a shi wannan da kan da shi ne ya sa shi rubuta musu jiya to bai karɓi wannan da kan da shi ne ba da shi to dai aka yi samun rikici da cewa ya yi sun haɗa baki ne wai da matan da shi a hutun wannan cewa wai jirgin da samu ƙari. Suka biyo Suka biyo Saboda dai wannan da ya rubuta an kai mata. Ragari. Aisha za ta rubuta zarga ta ga cikin za ta ji wannan za ka ji cikin yana da wani ruwan da mai ya da da ke da ya da da na ba ba ke wani da wani ba dole da kuma ita kuma wannan da aka ji ta ko ya ba ba ya ce ba shi da ko da dole da shi Alhamdulillah, tafsirin Alkur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Sheikh Maulana Khalifa Sani Zaria wanda ya gabatar a babban masallacin Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa'i Yusuf nake cewa masu saurare mu tara a gobe idan Allah ya kai mu da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka ya haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.